محمد البنكي رضي الله تعالى عنه wanda aka na iyayen shi yan ƙasa rukun su ne masu ƙasa wata fim a yanzu mahaifin shi haji aikin haji amma da ya dawo ya tsaya ƙasa misira an na aka haifi shehu muhammadu da kuma tsari a da amu a nan misira da ta dace na ce yau bayanin da akan halar baitin bayanin ne mai tsada gwalagwalai ne daga bayanin da ya shafi halin kaiki ko ta na aliyu da tsaranu ko ta da faɗi ma'ala tsara wanda bayan a ciki gwal ne bayani ne muhimmi bayani ne mai daraja kamar yadda aka sani kamala gaba ɗaya أبو أن محمد سنة أبو أهل البيت سنة أسم القرآن ومن جاء من جاء حديث مجهولي هو نبيكم وهو أهل بيته وجاء القرآن وفي أهل البيت سنة كمان كشي بيار داكنا بيار ne akwai ala aliyu akwai ala atsulu akwai ala ja'afaru akwai ala abbas da ali hamza ala aliyu zuwa zara sai na ali radiyallahu anhu wa karama Allah wajahu wa ala salatu wasalam amma zuwa zara sai na ali zaka kashi biyu ne akwai وأن ذلك أهل البيت كل كائن علي وأن يساميه جنة فاطمة الزهراء على صلاة والسلام وأن ذلك مع أهل البيت أقول أن سيدنا علي وأن سيدنا فاطمة فاطمة عليه السلام يا أول ماتا يا يقرأ طريق يا يتكاكاي wajen guda talatin da su kuma ta su ce ma alawiyawa inda ya fi ashirin al'alawi al'alawi da kuma sun da fada ma kenan ali suna ali kenan amma ba wanda ya sami ya tsoro daga an zai da fada ma ba alawiyawa da fi ala aƙilu shi ne da na aƙilu wani mafi na aliyu idan ku ɗaya ban ku ɗaya sai sai mu nasu a faru shi ma sai nasu a faru ana shi na ɗaya da tsaya ta faru ƙarya to shi ma wani mafi na aliyu kuma ku ɗaya ban ku ɗaya kuma ma su yanzu sai ga faɗi mafi bin ta akadin faɗi mafi bin ta akadin ka ga ala aliyu da ala akilu da abu ja'faru wannan ja'far kayyar sahabi annabi ne wa ali bin ali sunan shi ne kusan yama imam ja'faru sadiqu قال علي قال أقول قال جعفر لآل عباس وابن عباس لآل حمزة ضمن حمزة جمال ومن كنا يكشف بيار قسم zautar na halin kai da an kunne gaba daya ta da shiga duniya ma alhamdulillah ko a nan kusa a bayan zar'an wasu daga cikin jinsin nan guda uku akwai zar'an ta halin baiti daga jinin tsirra fadin na ala ta salam akwai su a wannan anguwa ya zarga wata kusa zariya suna da cikin sharifai na gidan yusufawa da sharifai na gidan shemalam hajji a halin baitin da sharifan anguwar nufawa gidan su da al'arkarama a halin baitin da ruwan ban sharifai libinci gudanar alin fitr sannan akwai jiran ali abbas ali abbas akwai su sannan kurfa a jiran akwata gida sarki sharifarin nan namu na yanzu jiya usman baban malam gida sharifai na nan kwatar mu na nan kurfa suna ali abbas ne akwai gidan larabawa a nan kurfa ana so da gidan gidan larabawa kuma ali abbas ne sannan akwai ali ja'far ali ja'far din nan a nan kurfa matasa akwai wani kawai da ke isan malamin ko da ke gidan su alhaji uban gida ko alhaji muntari ko gidan su ko alubagi su alubagi ko gidan su kunci da murtala mata ce to su kuma ala shafar ala shafar ta da ko a kashi biyar na kwashi uku yana shi ma da su mun sani ba daga su dai da annabi ne sallallahu alaihi wasallam da suna sharifai ala bauti gaba daya wannan jinsin ana magana kenan da zura'an zauna abdullahi to zura'an shi su zura'an nabi ko kuma halar baiti ko ala aliyu na galabiyawa zura'an abdullahi sai zura'an zurna abdullahi zurna abi dalibin da abi dalibin nan su ne zurna aliyu a jiyan sai na akilu zurna shafaru sai zura'an zurna abbas sai zura'an zurna hamza da wannan sai na billahi ma shi annabi sallama da sai na abbas da sai na da sai na hamza da abu dalib ma da sai na ali dukan su sai na abu dalibu shi ya fi sai na abbas da ya fi da abbas yawa a jin abu dalibu shi ya fi sai na hamza da ya fi ali hamza mu shafi abi dalib abi dalib zira shi ne a mutum na ali dinna zira kiro zira jafar duka su jama'a na zira ne zira na abdul mutalib shi ko dan hashi to a kace zira ahli bait ne zan fara tsakar sai na ali wa zira anhu amma an duk ahli bait jinsi ne fa'idan mai tsoron Allah shi ma na kada da ahli bait abubuwan na hadisi kuma wasu an da daga nan sai waliye lafi tabbai sai waliye haka nan masu annabi haka nan gaba ɗaya mai ƙur'ana cikakke ina fara hadisin a matsayin alibaiti ko mu tabiyo in ba su alibaiti na gaba ɗaya bare wa'annan mafisantan nan ɗakuna guda biyar to wannan fara magana guda daya misali da fara mata kasu na ayi dan abi dalibin radiyallahu ta'ala anhu to zaka sojan sa ahlul baiti zance ne masu nauyi zance ne masu gwalagwalai masu ƙayatarwa masu girma masu faɗi masu kauri kuma tsirara da farko za ka ji ka mai nauyin fahimta amma daga baya kuma za ka sami ta kuma magana ce siririya kyakkyawa ma'ana magana mai nauyi da farko ka ji ka kamar an kauce hanya kamar an yi sako kamar ba a kyauta ba ba na gaya maka molar mahaifin da misali kamar sai na aliyu بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه وعليه الصلاه والسلام وكرم سيدي أكبر جماعة أكبر قوة قوة ba magana cewa ba magana cewa wajen ko amma wani ko ko malamai ne ko jahilai ne kawai tare yace abin mamaki yau da gaskiya na wayi gare ina mai kin rahaman Allah yau din nan ban san rahama Allah ba na ƙaunar rahama Allah kuma yau din nan na biyu na wayi gari ina mai cike da san fitina yau ina san fitina misali kamar ka ce ka dace Allah ya kawo fitina a yau Allah ya kawo fitina ta gabar ta yamma ta kuma ta arewa ta sama ta ƙasa ya ce kan Allah ya kawo fitina sanar kuma ya shiru Somebody has to come to know. Muna magana ke son fitina. Misali Allah haɗa ku da fitina. Ku shi ne ce yau na wayi gari ba na san rahaman Allah kuma yau ina mai cike da san fitina kuma yau ba na san gaskiya. Gobe ma ba na san gaskiya. shi ma ba na son gaskiya wanda wannan magana ne a dunkule amma ana fassara ta da kansa za ka ce kayan da sai ya ce ni din nan misali ban san rahaman Allah ya ka ce ya ba ya amira mu'minina ya kakan shirkai يا مثل سيدة فاطمة يا تحاكم أهل محمد يلبك مركة تشوف باكا فرحمة الله كم برحمة الله لا ثم يذاك الكرم في جتائي تطار بجام من الجنة يوم akwai irin da nake koyi bayani idan kuma aka yi ruwa da ke hanyar zai shaɗi ba da ɗan jami'a idan shi ku tambaye ni ruwa ya shiru akwai ladabi akwai ladabi kawai sai wani tukuri zai faɗo ya shiga cikin mutane da salamu alaikum ya amiru mu'minin na ina tambaya ya ce mai tambayar naka ku buɗa mishi mutanen suke wajen kowa ya bai san shi ba duk ba wanda ya san shi ku buɗa mishi aka tambaye shi me ku fara naka ku ce an nuna mun da tambaya ni yanzu ba shi ana sallama yayi tsaura ma'ana yau fati a zamanin shi ya rance mana jibril ya zo ya ce mun kaza jibril ya zo ya ce mun kaza to tun da ba an sallama yanzu ba ma jin labarin jibril da Allah ko yanzu Allah ta jibril yana ina ne eh da Allah yanzu malaka jibril yana ina ne na aliyu zakin Allah laifin ba ne gane ne da ɗauke zama haka ya kalli sama jinkara ya fi ƙasa kai ya kalli ƙasa zani ta mutu ɗaya jinkara ya ɗago kai ya kalli gabar ya kalli yadda ya kalli kudu ya kalli arewa yace na rantsa da girman Allah yake gaya mutane wajen ita mutafin layi wa dalalin layi na rantsa da buwayen Allah na rantsa da girman Allah da na ɗauke sama haka duk abin da ke samai gaba ɗaya daga kan ɗaya har fadar Allah ba sarko ba yunfu ba wani hijabi ba wani sarki da ɓargar shi ba. Kuma da faɗi magani wuri ba. kuma da suka rika zaka ya na rantsi da girman Allah na rantsi da buwayen Allah daga nan har kasar karsai har kasar ta karkara na duba ba jibril kuma na duba gabas har bayan bangon ruwa da gabas har duk karshen halittu na gabas gaba daya na duba wajen ba jibril na duba yamma har bangon duniya har bayan ta na gaba jibril na duba kudu har bangon duniya har bayan ta na ga ba jibrilu na duba arewa har bangon doya har bayansa na ga ba jibrilu ina mai tabbatar muku ina mai gaya muku na rantsa da Allah kai din mutum da jibrilu da nan take ba ta hajjar da begensa da jibrilu yake na rantsar da Allah nuna jibril na rantsar da Allah nuna jibril amma da na san alina kai ma haka da ma da ma na samu yanzu kun ma da kwana ne sai ga jibril kun ma ga sa da jibril da ba ran da haka jibril a bayani ko kowa ya ga sa da shi kamar yana da dan wasu da wannan ran a sha kuma kuma a kalli malakar jibril يا جبريل يا من يا نفرس لا لم يتعلم لا إله إلا ذكر لا إسراج لا إله إلا ذكر لكن الشباب الشيء كنت قاعدين على المتنبيش لقد أعجبك أهل بيتي لذكوري ناس وتجيب جمعي وترانا duk abin da za ka na halin rafi da za a faɗi sama saman ne saboda ƙure ya iya sa masu rawan imani kuma a ƙara firgita ku ya ce ba su rafi haƙi wannan zan sha kuma faɗe ka da da su da mutuwarsa magana ba tana ɗawaki ta ce ka'aba na ƙuda ya kama ta nan take ƙofar ka'aba sai kuɗi da ya bude sai ya ji an tafi zakin mutammadi haka shi ya ɗakin kawa mai jirgi kuma ta fi lafiyar talam da haihuwanta da watsacewanta ba wani wahala irin masu haihuwa ta ɗauki ɗanta ta guda shi a baya sai gida to ta ji gidan da take ajiye shi a kan gado wanda ba ka fara yin nan sai da kan gado da ni na da shi ko da ko da shi daji ta dan sa itatuwa ta hura wuta ina amma ta girka ruwa yana masu jego ta tafi ta dawo tana tafi hankali hankali a lokacin makka ba yawan gidaje daji ne parce que wani tsafin kamarci masu mai kai biyu mai dabi da kuma shirin kuma kato dan fara da mai kai biyu da shigo dakin zan ali yake yana shigowa shigo zakin naka yana kan gadafa sai kuwa yau kawai sai tsako kafafuwan ya sauko ƙasa shi ya kama wannan masijiyar ya daddatsa ta da hannun ba da mutane ba ya kashe ta yana kan kashe ta ya za shi cikin gaba daya sai da wani tare ko haka to bai ta gan shi ba sai kuma dan dan da masu da su kwanta a hannun Kinta ina ganka, a shi ɗan nan na fa ashe ba mutum ne kurin mu ashe haidara ne ashe zaki ne haidara Allah duk a lugar da wato zaki ne wato zaki ne maganin zakuna zaki ne maganin zakoki ne haidara ne haidara za ku dubbani a duk da hannun zaki an tunta haidara kaga an wajen ya nuna karama a Allah kashi biyu na farko dai rabu ba ta yabe shi yana kan da rufai ta su kafafun shi in wani kashi wannan mace ne wa ta wajen ya haka a ran da ya fice ta so a gaba sai sarko ba da ya fi jariri na ba ba jin jirin ba ne haidara haidara zuba gurin da zai yaki yakin haibara yakin haibara wani kafiri ya fito yana barazana yana cika baki ni ne wanda ka ba ka ba ka ba ni ne wanda ka ba ka ba ka ba ne zakin makabarin da ya fito da ta karewa da wata cika baki wata ni ne wanda ran aka yi na ga samu haidara ni ne zaki ne na ga kowane zaki wata ne yana kun sai ga wani na yi ba da ake nan daga cikin wannan karatun zai ma fara kuma nan ma a jiran sai da faɗi wata zahara Allah salatu wa salam an gayyace ta sha'ani imar ita na sha faɗin shi sai kafirai mata su gayyace ta sha'ani da ta je a ranar tana cikin zukudanci da tsantseni mana rubutanci gudun duniya tun da su ba ya ubangiji in dai ina da zuwa da kuma da ba da mutum da dare zuwa kamu kayan nan su da ta shi da ta da ku bi bi bi ku na ba da da mun sa da ma sa da da ba da da da da ba sha'ir hanta kamar da suna kabu to wasu shi da sha'ir annabi na da ya sauka sai kisa na biyu na sai da faɗi mutum da har alayhi salam ita da kaɗa magarba ya hanzar yi da gida guda ashirin da biyar tun rami na biyu jirgin kenan yawanin naka ne ita da hanzari da gida ita mai biyu wata rana daga faɗa rana salam ana biki a garin madina amma bikin na yahudawa ne sun ga yahudawa gabar da yamma ko da arewa sun ga su yahudawa sai aka tara da labarai ana faɗi irin abin da faru na wasu dusan na zuwan kayan gidan aljanna wasu yin hutawa ba ƙin goyo nesa ta da zuba da irin nan ba ba za mu ce ba in da gaske ne kayan da gidan aljanna ne to yanzu ku tashi mu je wajenta mu kuma gaba ɗaya mu je wajenta in da gaske ne yau ba muna buƙatar ganin sakowa kayan gida aljanna ba yau mu da kanmu muke so a nuna na aljanna sun muna ba a bayyane muke so ga aljanna suka ci kuma gaba ɗayan gidan bikin nan kuma an cika iya cika Tuhan sai da faɗi mana salam sai da faɗa da yanzu hayaniya yawa hayaniya yawa ce lafiya da ya yi zaɓe ke hudu don ke da kai na yahudawa ne to da yahudawa ne haɗan da yahudawa kuma ai sun zo ne suna kuma yana da ke sai da fita da ce gani lafiya da ce mun zo ne mun ji labarin ta wani ba wajen wani ba wajen wajen karama wai an kawo kayan da aljanna to mu mu baki da daga nake muke wannan yan gari kaza wannan kaza kaza ne wannan kaza kaza ne misali wanda ɗan sham ne siriya kenan wanda ɗan yaman ne wanda ɗan iraki ne wanda ɗan faransa wanda wanda wanda ɗan indiya ne shi ne muka tare don mu zama kuma mu gani amma mu yau a gaskiya ba ta hanzu mu gani ba mu muna so ne ke nuna wa aljanna a bayyane tunda mu ma an makarfa da wata yanayin aljanna kuma sai ga mallam ما جاءنا الإيذاء أنا صابت المائدة وأنا شيء مسلم كان إلى الجنة وأنا قلت أبن ده مرة مسلم كان إلى الجنة ثم يوجد جميع أمور الجنة أبين بقى بسيوا shi ke na guje kuɗi shi ke na guje kuɗi ban da shi ba ba kuɗi ban da shi ba ba kuɗi to ko imani da azan da nan da azama to ko ba da zai kawai kuma ɗaya kafa masu tsakuri Allah ya yi mutum ka bayyana zanna su aljanna in ka san da ake yaye labule haka haka ake yaye gaban sama da ɗaya ba da mu da gudu sama da biyu ba kuma ta uku ba ko ya ya ta yi sama na gaba da ba ba ba ba Allah mu gudu da ganin kawai hango a daga gaba ɗaya بقدرة لا إله إلا الله محمد رسول الله yana warkar da kutare yana warkar da guragu yana warkar da marasa lafiya annabi ko baya haka sai ga ka da ka ta yi wani wata da ka kada ka ta yi wani gaba da ka ta yi wani wata da kuje ko ayi ko da su gurma da su a ran ta kuka yi yace shi da nan mutum wannan makabarta kuke so mu je ku faɗa da kanku makabartan mu namu na baki a kuma makabartan mu naku suka ce na faɗi ku aje in ji suna suka samu suka bukun ne wasu iyayen su ne wasu yayin su ne wasu ƙarnin su ne ma yayin su ne aka da makabartan na kantoci ana zuwa suka ce da makabarta nan sai ce ba shi wa kuke so a kasa wanda kun san shi kun san kuma ya mutu ko kun san kun san mutu amma ba mutuwan kwanan nan ba wanda ma tare da mutuwa wata ƙunguwa a ciki ta ce tsaye ne nan na rayu na san kakana sunan ka wanke na san ta sosai ke kuma fa wace kuma wance ke kuma fa wance ke kuma fa wance wanda lissafo wata sun ta san ta sani sosai sai da faɗin wata ce domin ba shi a nufin wani da zan zai yi yake cewa suka ce kami na fiya ne ka biyu ya kan da kuma na biyu a wasan ya ce kai wani tashi da su tashi da biyu Allah ya ce ni ba na fiya da zai ko Allah na wurin yi ba in ba na ni zan magana ba ya ce duba a cikin akwai karaman yarinya na ƙarshe a cikin taron a kan karamar yarinya na ƙarshe a cikin hankali ko ba da kan karamar yarinya na ƙarshe kuma da karamar yarinya suke kewan wani zuwa su ce mace ta ce ki ce ma mutanen ƙabatar nan dukan ku tashi ne ba ma ɗin ba. Haka ba mai ramarin da ba ce ki ce musu ya ku mutanen makabartar nan ku tashi bai da mutu da fara ma tana fara haka duk suka mu duk suka mu da da ba da mutu doje duk suka zama da kace duk ne mu wannan da ne mu ba kan nata wannan ne mu ba kan ta wannan uwan ta wannan yanta ya mu zama da yara ko ta eh to wallahi da mu san kiyama wallahi mu san kiyama muna san muna san wahala muna san muna san wahala mun yi kasara mun tsadi mun sallama ma annabi Muhammad ya mai tsara ya mai ne faru ai kun yi kun da mun faru ai ba annabi nan ga ta nan ai mun zo ne mu wannan mun yi ta dogo tashi ina take ku ga ku da mun gudu da ya sai da ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah duka suka musulunta da shi a tarihi ba a taɓa samun wanda ya ta da kuma ta da ba ɗaya ba da suna wuta da zama wuce ko kuma da amma da na bisa da salam ya rayu wani da ke wani da tashi jirgin da ya rayu ba da nuka ne ɗaya ɗaya amma kuma ta da ba ɗaya miji da Musa a kuma jini ta aljanna miji zai ga zai ga kamila kashifa arifa siddiqa ta kira maka gura sirrin annan muhammadu ɗaukan jikin zai ga amma kada ba mu kuma da wannan da ban labari a ina fara da yayi da a yi da ai ba mu kama ka mana ko to ne ka mana dan da shi to ku zo ku bari ku bari ku bari ku bari ya wannan da ban da halan sala ga kallo ba in da suna kallo ba a barci ba ta da hannu da ta har yanzu da hudu suna gogoge ke ɗarin da aka sa matan da yan wuta da za ta suna shawar wannan ke wanci wuta shi ba wata wuta aljannatu wuta a nan da gogoge na ka ba annabi su da aljannatu kuma tsaya daren dam kuma
Ai don nan ne daren dam.
gabna matsayi wanda ake jira a jinin suke zo a yi ya wuce ku a yi ko shi ke wallahu ma ya sha'u ko su duk jinin ku da na fama suna a duk abin da kuke mulki faɗi da duk dai karamomi ne wanda yake jike yiwuwa a faɗa a su ko kowa da kowa yanzu yadda haka wanda ke so ya murna wani kuma ya kuma na jaye mai jirgi amma kan jira fara mata garama wani kayi da dai dai yadda ake zama da faru saboda ko da kakan ko ko da babanta ko zama ma wanda bai kuma gurda lam yantahinna bima ta ayar uqul bihi in sa alaina fa lam nartabu wa lam nadi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma a tsarin shi a tsarin jina ne da an jikanta jina ya taɓa haka an gudun shi wata mata ta sanar da yi ya zuwa da makon da ita ba ta yi ba ba ta yi ba shi ba ta haka shi ya kuma ta hannu haka da zari ife da a san ta Allah ya ce ba ta yi ba in ce jina ne ce ba ta yi ba. ana haka a tsakara in yi rubuta da an share da share rubuta manyan mazaje ne alfanan mutane ran yana ba a tsakaro yake nan an tsakara mata a gaban shi kuma ana mata ta biya tsakara sai kisa na biyar sai ta haɗa mala ta tsakara tana karantar da mutane tana karantar da aljannu tana karantar da ruhanai waɗannan rana wata nan kuma shansu haka ake ji ga sai ga fa'ima a gaban almajiransa gaban malikansa gaban tsamfansa sai suna magana da rana rana ta ce tana so da masu sa ƙwar'ani a gaban da faɗin rana wata nan tana da zurfa a ƙorani ita ba ta ɗauki ilimi wajen tekun tekun da da dare shi ma wata mutum zai da ina zo nema ina zo in sa karatu a wurinki in nemi albarkanki ta ta samu zuwa ta wurare suka nema ta samu zuwa rasu to ita dai ranar إن الشمس حفظ القرآن من قائمة الزهراء في شهر إذا إذا فأنت الزهراء سلام تعطي سنون كم تبدا رعانا القرآن قراءة وتفسيرا نحوا ولغة تفسير مرانا تفسير القرآن بقراءة القرآن تفسير لبلغ سورة كنت وحبدا أما أقول شرانا ديا أنا أولى متى ilimin ruhani dubu saurayi. Ko da su jiro ko, sai haka da hannu ya tafi wani, ha kyau wani su da dinari kyau, shara su jiro wato su ji. Ta ce kuma kawai masu ruwa, ku je ku gida ku yi goma gona, kuwa ya tsari da mu a bari.
To kuma gida suka yi gugu na suka ba daga nan kuwa ta bari madina madina da ta yi da in mun tsaya kila a kwashe mu bari ruwa ne mu bari mu bari bari amma ne ba dun da mun bari ba da a magana mun yi muku da mutum wani yi ma sun yi wani yi wanda ma ba ma bin zan ba kawai suna kan ta ne sai su da a wani ko ala da wuya kan ta da wuya ina ba sai ba ba ta sai na ji ba su su ce da ga gudu ya kana ce ne ce ce zai ke kuma an ta ta hudu min al-jaybi wa ana ahudu min al-jaybi sai da ji gudu da ta hannu a cikin mu a kai mu ce duko kaga dai da duk mutu wannan gujira Allah ala kula da wala da wata mata da cewa muna jira ba muna jira na takwas in na faɗi mata kana ta alli mutum umurni na jibrilu wa mika'il wa gairuhu min ruhaniyina كشمخ رؤوس الآلي والميمون وروق يا إلو وسعد يا إلو وقبك يا إلو وجن النسيجين ما يقول كم كم تمنع من تبارك كده يا سيدة ما يقول مما مسام تبارك كده مما لا يرى مساشي أمام المولدين أتعلم كالدين الإسلام صاحب الوحي كو وشما يعمل أثرته ولكي لا تعلم بوري سبيل أعرض الله مريد إلى النبي دائما ولكي لا تعلم هكا جبريل يحكى إبراهيم لها ميكائيل شما يحكى da ruhanai manya-manyan su kamar shahar kamar shahar musul ayi shi ma ya zo ya zafi a bukata kamar shehu zarja hidu da shehu kainaju da suka rasu a gabanta da mala'ika maimun da rauka ya ilu da mala'ika wanda ke lura da sama ta hudu mala'ika sa'ada ya ilu da kafka ya ilu da kuma mulata da jinnin da sibila wannan da shirkin na kuluhiya ilayya annahu kama na farin min jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba da sun sa karatun wanda sai da faduma Allah ta yafi da za ka zaba wani mabu wani ne malamin tsada ya ɗin amma a mutane wani malamin mala'ika kafka ya ilu malamin mala'ika zauka ya ilu malamin mala'ika tsada ya ilu balle gai ragon maza ragon maza ne yin na tana ga wanda suka jinin su na ake shan sunan su kawai yana samun yin roma da yi a zamanin shan sunan su kawai a jini mai shirushin a jini barushin da damushin da damushin a falashin ashin mashin ashin jin da sigina sun sun sa aini shan kuma zuhur mutum da wani tuwa a zamanin shi to an ji shi a kan ilimi shan sunan zuhur shan sunan suka sha jin da sigina kina ta kina fata ma da kasar kalam ta kasance gaba ɗayan sharifai tun farkon zamanin kawai ta fi zarba matsala an wuce nan kuma an wuce nan wannan ma a to na gaban shi wannan wani ya kai ma ba ka tunani a gari ba ba ku sani ba daya kuma Qur'ani an ce sai Allah annabi Musa bai san ko da zai je ko da Allah ba ko da san nashi ba musulmai ne da kai ne ka fara ne وعثار موسى سبعين رجلا يقاتل يهودا يمشى أن الأنبياء والرسل ya zuru na hafi kulle salatin annabawa da manzanni suna kama sai ga faɗa da Allah ta salam ziyara a kowace shekara kuma suna ɗiban ilimai da asara a wajen da ba a da ikimamul hajji baicin an kammala shi hajji za a tauɗa da majalisul munawwara in sun zo wajen da za a mai Mutane kuma suna zuwa zai kuma nemi su bari. Jirgi, in ba da ramu ramu zuwa. Sai na sha biyu, أن زينب عليه الصلاة والسلام كانت تقتضي الآن في سبعين ألف تفسير. زينب عليه الصلاة والسلام كان يفسر القرآن بعطش يقول ظاهر بأيوة. كان يفسر القرآن na farko na biyu na uku na hudu da fanni fanni fanni dubu saba'in. A ɗaya wasu harfin. shi ma wani zafin wanda za a iya gaya mutane amma sha kawo su haka wani musa haka da wannan ne ita na fasa tafsiri hawa dubu saba'in iya da cewa duk wanda ya iya zama kudu da kyau saboda iya hawa kudu da mai kai ke ba zai iya fasa Qur'ani hawa hawa hawa saba'in. Hawa saba'in, fasara na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu aka fara saba'in. Maka haɗa kuri da ranar da kun sauri ko wani da kuma Hawa saba'in. Yaushe ku da zai, ya zama ta akalla dubu saba'in. amma wannan sun da su fasara wa da sun tuwon shiga dama a gaba shi amma abin da Allah ya sun da ita su sun shafe wa so ki jami da ya ce ilimin da Allah ya da sai da fara ba ilimin da Allah ya sai da fara ba da salam da su mafata man salama a Allah tana fassara ta samu ilimi ta kanta ba kashi dubu ɗari kuma kowane kwara daya a ciki akwai fanni dubu da Shehu Jami'a ya ce kana da Allah ya san da kuma ilimi ilimai daban-daban kashi kashi fanni dubu da ne. To kowane fanni a ciki yana da rasa rasa dubu da ne. Misali kowane fanni da yana da bagi bagi bagi dubu da ne. na sai har ce da sai har ce da ba ji ce wani nan na na bin shi da ta da mu lafiya gugu ne ba san ce ta ce wallahi malam ne kuma na shi malam shi ce da zaman yau ya ce ya sa amshi abinci da miyan kuɗi a ɗan ne kuma ji duk kasuwa ba a zama kuɗi a ɗan ne ba sai shi kana da malam malam shi ke da kuma wannan da hannun kuma kuna shahararra kudu a ɗanyi kawai da ba ta ɗan karanta a sama shar sai ku za ta yi kudu a kudu ba ta ina su ce ya aisa amma ya karu ya ta karu shiga ba ta Wasu ma kuwa a ɗan shi ma da su yi mai tsara. Wasu ta farko a ɗan shi ma da su ma da su ma da ma Allah ta wani mutum goma sha. ya mutu da nakasa dukkan manyan manyan mazajen ka ci mutum ya bi da ɗin da ne a karama na ban mamaki ya mutu da zaɓa ma tun yana mahaifa ita mutu da na ta tun a cikin nan to an gama kenan har abada inna ma yuridu Allah bi yuriba an kuma yuriba ala baiti amma ana ba su da mun ta amu da zai mu gani zai mu gani da ta dawo ta ni ke sa mu da nan mun da mun ba a ya da mu da sai wani kaza da kun da an an saba da wani ya ba da da mu da mu da ne ke da su da mara a ranar wani wuri da shi ne shi ma ya su ke gura ne da ga da mu da ta ni to mun ne yaya يا جل وعلا رب العالمين كل شيء بالخير إمام بدون لا تجد نسأل مجد جل شهر يجي جماعة مجد أن فاطمة جاءت وتصف منها في الدم حسن وحسين وإثنى عشر إماما وغير من أكابر أهل البيت ويحفظون القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وجميع الأمور بآن واحد لكرامتها على صلاة والسلام. Kuka da dukkan zara'anta tun suna mai ba, ya tofa musu makosiri a baki, shi ke nan kun zuɗe sun hada su dukkan ilimin tun da kai ‘ya'yanta har jikoki a duk wannan na yana ba ya samu wannan babban baiwa. Sun hada su duk ilimin a attawa in jira da ruwa a suna kan su ɗau. Yau sha hudu wata rana sai da faɗi ma da salam ta ji labarin wasu yahudawa sun taru wajen mutum saba'in sun kashe musulmai mutum biyar haka kawai ba tare da sun musu da komai ba sai da faɗi ma ta ce wannan mutane a ina suke a ina suke da aka ce wasu suna siriya ne suna suna taron a kasuwa ne ranar kasuwa ne a cikin wasu yan suriya ne wasu yan italiya ne rum wasu yan habasha ne wasu yan farisa ne ta ce ko duk bai hulu ne ke duniya yau waɗannan ƙwararrun sun ja mishi duk bai hulu ne ke duniya yau waɗannan yahudawan ƙwararrun sun ja mishi ta ce a yau Allah Allah ka halaka yahudawa dubu yau kawai gobe ma dubu kawai mutum kuɗi idan kuka da fara mata yi ai kasan ai mu sauƙi ne ai ko ai mu sauƙi ne to sai da fara mata ta ce Allah ba kuɗi abin man ba su da isa ko abin man ba su da kwari to ne da fara mata ta ce da ne faɗi da wannan za mu tana yadda shi tarihi ita suna ƙara san wanda kake so faɗin karama ita ta ƙara san wanda kake so karama da shi mu ƙara san matsayin shi sai na sha takwas a na sha bakwai ita ma tana faɗin wani fasa salam idan ta fito za ta je anguwa ko za ta tafiya ko za ta je masallaci in dai a hanyar akwai itatuwa ko akwai duwatsu haka za ka kaga suna sunkuyawa na assalamu alaiki ya bin atar rasul assalamu alaiki ya bin atar rasul assalamu alaiki ya bin atar rasul wani shi assalamu alaiki ya ke tsokan jinin annabi muhammad itatuwa suna gaishe ta idan jinin su ce a dawa lafiya in ta dawa ne su gaishe ta su mata barka da zuwa haka zuwa hatta dabbobi suna gaishe ta muna muka a miki ne zama da mafi ya ƙara kaga cewa amma da wajen suna da sun ce ko wani zai san wani zai abin nan an ce ta suna gaishe ta ko haka ne ko duwatsu suna gaishe ta a takobi ko a mutum da kayan da anin sulaiman alayhi salatu salamu ina ba da dabbobi ko ana sulaiman ina ba da dabbobi ko da dabbobi annabi dawudu yana zikiri zuwa masari da zuwa masari da kuma masari da annabi muhammadu ne to ne sauki ne duk samu da nan da ibrahim duk da kake da zai zai zai shi ta suke ita zuwa ta gaishe ta da kuma su gaishe ta itatuwa dabbobi duwatsu suna da shirku a bayyane ba bacci ba suna gaishe ta kamar yadda suke gaida babanta sallallahu alaihi wasallam sha takwas shi wannan mashahuri sai dan faɗi malam Allah sallallahu ta kasance ta ba ta haila wa mai haila ba ta nifas wa mai nifas ba ta istihala wa mai istihala haka ba su tun da ka haife ta muna haihuwa kuma amma a al'adar mace wanda ba ta haila to ba ta haihuwa ba ta haihuwa mara haila gaba daya ba ta haihuwa haka wani kuma jinin gaba daya kuma ba ta haihuwa ba ta haihuwa duk matan da jini ko su kula da shi kullum ko yake da yake yake tare da ita to ba ta yi ba sai an mata ma da yawan jini wata ko ba ta gaba ɗaya ba ta haila kuma ba ta yi ba to sai gaba ta ba sun matan da ba ta haila wata yi addu'o'i da izini da izini da la'ani na itatuwa da wane ne da menene da ayoyi da koyoyi don haila ne ruwa na ayoyi alhamdulillah ba jiki ne irin namu na ruwa da ƙasa da wani ne na kan haɗawa ita ta tabbin yin lura ne jiki ne na harfi kuri ne a bayyane ko isa ba kuri ita irin na janna ba ai kuma hajiman matan mulman alkurai wurin na aljanna ai kuma da nuna na matan dukkan tsaro da matan da duniya ba domin matan mu sun ji labarin sai ga fada ma da kala sun santa sun tsota wannan ba ta hannu ko ne ba jin sunanta suna san suna ba da fada ma ba don zama sabar su ba wannan kuwa an koyi da fada ma an koyi da ƙin yana da mukin ƙin domin su zama da sarkan da shi naka ya sai da ki ce maka ga wani da zai lafiya a ji abin ke ya ji ci mace na rana ya ji ci mace na rana tashi tashi ba ku da tashi ya tashi da rana amma da na muka makoto da kawo kan masu lafiya da yawa da makafi da yawa da guragu da yawa wani lokaci masu suna kan doki suna irin tsaye ɗin nan kama suna gasa suna kamar tireni suna zuwa yaƙi suna gudu suna gudu to mutum biya su kusa mutum sai karo ko ta faɗi ƙasa wannan ya kari a kasar wannan ya kari a baya wannan a kasar wannan a baya a kwashe su kamar da gujira sai da fara yana bayan kana da samu ba ko da bayan ko cikin lillahi jami'i suke na zuwa zai kuma da ba shafa ta ce mu yi ko da zai zai ba ba ma sai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتف لما سبقنا بالعج والهاتف لما صراطك المستقيم على صراط الحق من الهاتف سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Hmm. إن سيدنا فاطمة الزهراء عليه السلام كانت تقول أنا دامنة لكل من رآني الجنة في حياتي وبعد مماتي وجنوني سيدة بعد شرع النبي شرع النبي شرع النبي روح النبي لا يلام دفك الوالد يجري إن جاء يجري يجلم الجنة wanda ya gani a zamani na da wanda ya gani a barci a zamani na da wanda ya gani a bayan ko a barci da ta mai wa barci da na haɗa shi ya Kudu ni na yi lamunin aljanna da duka wanda ya gani in ji yana so. Tun daga rayuwa na har yi zuwa wa ƙarfi na mana har tashi biyar da bishara ne mai girma kuma mai sauƙi ne mai kauri ne kuma ɗan tsoro ne za a yi wajen sa'a zara annabi ma bai faɗi haka ba amma shi ne ta annabi ba annabi su zai wannan tsirin ne irin shi a mutum da anu yake cewa shi ma shi ba jira mai jiwa da ganshi ramin ko rasini ko jima'a da shiga aljanna a shi ba yana yake cewa duk wanda ya ganshi ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتاني يدور لا فينزل جماعة بني إذ أمن المتجاني يجب جلد الأمن يوزنيني سرنيني خليفة هذا في مثل الرافضة أمريكا كان هذا جباء يوسف كيف سلام كشفي كشف دريم دكان كل الجباء na mai da kun zama waliyai kashi tun daga rana suna ganin abin da ke gaban su daga nan har gabas abban gwan duniya na gabas suna ganin na yamma na kudu na arewa mutum kare san maza mutum kare san mata wanda aka rama ajin gari ba da cikin manyan manyan bari ba da cikin manyan manyan bari ina ina zama da ramar zamun ya samu muridansu ya mutu lama da ce da zai wani tuni kowa da sun maciji kuma su je su ta wasan wuta shi ne ba su yi ba shi ne da zai rafa ba da shi duk mai zasu ramar su kuma kowa ya ci maciji kuma sha gudan ya sha da ba abin da zai kuma sai an hau an haɗa wuta su da ya ci kowa a hawaii ba wani wani ko na ku ne kawai jini jini ko da faɗi ma. Shi a wani da bayi, ba za ku haka aure a ina ba wani da ba mai. Mata wani da ba, da ƙaramin aiki ne wannan ba. Kake kuma ta gane shi da. Amma ana sama sama da kuma. Da jini ji. In an ƙara da yawa kuma ƙara. Ya ma sha Allah. Nan take, da wani da kamar ɗalibai abu na ɗalibai wanda in ilimi ya suke su ne haɗu da hangonin da waƙo. To me Allah ya faɗa? Ya hango lahul isbati. Me Allah ya tabbatar ya hango lahul ma'au. Ya hango aljanna da maɗaukin shi. Ya hango matan shi. Ya aljanna kuma duk ya ɗiba a aljanna kuma zai ci. Da manyan kashi ba da su. A rana ɗaya ba ba ba a rayuwarta ba a rana ɗaya da mutum da wata ce wannan mutum da mara kawai da nuna mai da buga shi wannan mutum da mata sun nuna da buga shi sai ko da sani mai ilimi ka dage ka daure ka gaji ta bukatar kira ma ba da nan da wani ya yi a shi malami ne karatu na malam wani ne karatu jami'a kaza ne karatu kana kaza yana da kaza shekara kaza yana da kaza shekara ishirin da biyar yana da kaza talatin yana da kaza ya zama da ba a rana ɗaya a lokacin da wata ta wannan gurfi da ɗaya na wani kuwa ya kashe wani kallon na wani kuwa ya kashe uwan mata ya uwan maza don da hudu sai da ba ta ala ta ta zama ta samu martaban da ta samu mayan da in ta zana ɗakin ta tana kira alƙur'ani wallahi hatta mala'iku da mala'iku rangaji suke rangaji suke saboda daɗin muryarta da iya kira'anta in tana kira'a kawai aka ɗauka ko ke ɗi annabi ne ke da su ba wani tsari iya mai kira'a ko wani a cikin wani wani mata suna dukan su na ba wani rabu wanda iya kira'a shi ya fi mutum da sa'adu hukunta in kotu kira'a shi ke mutum da sa'adu na da sa'adu daga kama suna rangaji da ruhanai da aljannu akwai ran da ta tana karatu wallahi wallahi wallahi shekan ya turo jama'a shi su je duniya su da mutane ya ta biyu ta madina ta gidan sai na faɗi ba wallahi a ranar shekanu duk mutane su zan kulunta sai na faɗi ma kenan yar imam hasan shi kuma ɗan sai na faɗi sai na faɗi ma kenan jikan sai na faɗi sai imam hussein na aiki ga sanar na farkon su babban su aliyu na biyu su aliyu na uku su aliyu da kowanne ta hada laƙabi babban ta hada aliyu akbar na biyar aliyu ausa na uku ne imam aliyu zai la'azuri sai mata guda biyu sai za ta cina da sai za faɗi ba idan mutum za faɗi man ɗan imam zaini sai ta wani imam hasan musanna wata ma'ana sai za faɗi ma ɗan sai ma zaini ita ta wani hasan musanna ɗan sai ma hasa an gane? an gane? jirgi a gasai da faɗi ma ƙarfe na ƙarfe na hussein kuma ta wuri ne sai na hasan ƙarfe na hasan masu na mutan na idan suna da rajin jirgin mutan na sai zuwa sai da faɗi mutan mutan na ita ta haifi abdullahi kamil abdullahi kamil ɗan hasan mutan na hasan mutan na ɗan hasan da sabuɗi sa abdullahi kamil هذه إبراهيم القمر إبراهيم القمر وذلك حسن المسلم وحسن الأخ إن ذلك هذا النبوة وحسن المثنى نفس هذا وحسن المثنى فيما أجل ثم لهم تمام هذا هذا المثنى وقلت إن هذا الإمام حسن المرغوب وليس إمام حسن ليس إمام حسن المثنى وأنا هذا النبي وهو المثنى ليس شما هذا حسن المثلث حسن إمام مرسل في وفاة أبي غربين إمام مرسل يزيد زينب يزيد فاطمة أنا حجنا اسمه الثوري عبد الله بن جعفر الطيار قال قبل أن تزعفر التيار معنى جعفر إمام زعفر التيار شنو حكم أنت قالوا زوج أبو آل أمين آل أكيل آل جعفر زوج إمام زعفر لنا جيت هذا بيجا جعفر التيار لو كنا شهادة شنو قال أمر جارجي ينا yawo a gida aljanna da wanda ya kajiya da wanda ya kajiya yana hutawar shi yana sha kasa yana shi a tsayin kayan da shi da zafar kayyar da zabar ɗanya ɗin nan to ɗan shi wani gudun shi abdullahi shi ne kwanan baya a karatunmu na alburda aka ce a zamanin mutan madina wani lokacin ba masu ba kamar mutum uku shi da zuwa nan abdullahi ɗan jafar ɗanya inda ba da labaran sotan nan na ban mamaki muna nan wanda a cikin wani ba a ƙalla akwai cikin farko da faɗa wanda imam hassan da imam husaini da shi abdullahi da wurin abdullahi da zabar kayyar za su aikin hajji zai dare sun fi tambar kyaban gida su samu abinci a daji ne kuma su zama wani gida burka su da jiri da da gidan bayan na ai bayan na sai ma dan gida ita ma ko ruwa ne ba kuɗi ba komai to ba ko da ba ko da nuna musamman su da labarin dabba in ba wanda wancan yar ba da wani a wancan ita ta akwai ita ka ta gama haihuwa ƙwallon ya ramun ya imma har ta akwai ta shafi mana ko ko da nan ta ci ko ci ko ci ko ta ci da goma ka kai aka ci cika aka ci cika a gidan duka sha ka sha ko kuma ga mutanen gidan idan ka ce to mu wannan gida ne ba idan ce ni ne haka wannan kuma السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا جد الشرفاء السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا سر الأولياء السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا روح الكاشفين السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا رحمة المهدى السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا سر النبي السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا نور النبي السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا كلمة العليا السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا خصائص الكبرى السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا رفيعة العليا السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا فضيلة الفضلاء السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا عزيمة العزلى السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا روح السماوات والأرض السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا أمدة السماوات والأرض السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا من هو يا من حبها هو الراحة للخلق أجمعين السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا من حبها هو الراحة للخلق أجمعين السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا سيدة الرازقين السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا سيدة العالمين السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا روح حجوجة الكبرى السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا من أبوها هو صاحب الإسراء والمئراج السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا من أنزل بأبيها القرآن السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا قرآن الحكيم السلام عليك يا روح النبي الصلاة والسلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي أجبنا أجبنا أجبنا يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي أجبنا أجبنا أجبنا يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي
أجبنا أجبنا أجبنا يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي أجبنا يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي تجارك يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي تجاني يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي تشكو القرب يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي الشكو والجلب يا روح النبي السلام عليك يا روح النبي المغفرة المغفرة يا روح النبي Allah ka tabbata shi ta Allah ka tsare ta Allah ka matsayin ta Allah ka makamin ta Allah ka azama ta Allah ka ƙara mana shirku da ƙara mana tsara Allah ka ƙara mana albarkanta Allah ka ƙara mana albarkanta Allah ka ƙara mana albarkanta Allah ka ƙara mana tsirinta Allah ka ƙara mana tsirinta Allah yanda ka yi alƙawari akan lullabe ahalul baiti annabi sallallahu alaihi wasallam minan nari tasbihu tattarwar iyaya a da ita Allah ka hana wuta ta gona su suna da rubutu barbaru kuma Allah hana wuta ta gona mu suna da lahira gaba da da wuta da zahiri da wutar talauci da wutar ciwo Allah ya ce mu shawo wuta gaba da wutar zahiri da wutar fadini da wutar talauci da wutar jahilci da wajen da wajen inkari wato wajen inkari shi ne yana kiyaye rashin girma ma zai zafa da wani galam da fara a harin baiti da wajen inkari wani kiyaye ba gida Allah ka ba ma a yarda da lahira amin shi an zai da lahira da sanar da zai zafa da mutum da hara Allah ka biya mu da abin ba gida wanda muka sani wanda mu sani ba shi ma ba ma zai zafa da mutum da hara Allah mu roƙe ka kafin mu dai ina so sai da fadi ma da karam amma mu ba mu san ba ko ba mu san ba sai da gaba daya ba mu san ta ba sai da Allah ba ba ke mai din ta Allah dan Allah ba ta dan kada da ta Allah ana ta wani da bayan Allah ma ka biya bukatu ana ta wani da ayyuka ma ka biya bukatu ana ana da wani da wani da Allah mutum da uwan waliyyi gaba daya mahaifiyar su ke mahaifiyar ruka ba'u da ruka ba'u da ruka ba'u da ta da ta da da ta yaro da aka yaro ta kan zara jaiti ta kan zara haji ta kan zara kumari Allah kan darajar kakan su waliyyi gaba daya kan darajar jirka darajar jinin annabi darajar annabi halifan annabi sai ta faru da zuwa da rasuwa Allah ta alfara mata dan alfarman alfarmata Allah ta darajarta dan darajar darajarta Allah ta girmata Allah ta girma girmata Allah ta mu'amata Allah ta mu'amin mu'amata Allah murdata dan sanin da kai mata Allah dan haƙurinta dan kyautarta dan iliminta dan imaninta dan zahirinta dan fadinanta Allah dan fadinin fadinta Allah dan gaba ɗayan mutamanta Allah ta san da kake maka Allah ta san da kake maka ta san da cikin babanta baban ta ke maka ina mun rage ka amin da fara da zama da nan wajen da zai Allah kana mana santa amin na ban mana da da mana da da santa mana da da duniya da lafiya Allah dan girman ta Allah dan girman ta Allah dan girman ta Allah ba da mu ba amin ta san da kake mata Allah ta san da kake mata Allah ta san da kake mata Allah ta tausaya mana Allah ta ba mana Allah ka ba mu duniya da lafiya amin don alhairai burin lahira na ta yi sai da faɗi na ta mata mu sai da faɗi Allah kai mu manyan mu amma da mu kamunan fasu Allah ta kamu na mu kuma wanda suke jina Allah ta daraja sai da faɗi Allah ta muka mu sai da faɗi Allah ta hasar sai da faɗi Allah ta kullu sai da faɗi dan kashe ta dan ta dallinta dan tarakinta dan sadalinta dan mawadi ba ta kan darajar duk abin da aka za a rasa shi don kuma da duk abin da ma halittun ka ba ce mu sani ba sai aiki wasu da shi Allah kan darajar da don duk abin da ka bata kuma duk dan da kudin darajar duk abin da kake shirin bata don har abin abadi da kan darajar duk wannan mukamin gaba daya Allah kan darajar duk wannan mukamin gaba daya Allah kan darajar duk wannan mukamin gaba daya Allah kan manyan manyan mukamai manya-manyan manya-manyan manya-manyan manya-manyan mura da tsaki wanda kuma taɓa ma tunanin ubangijin sauran Allah da wani haka Allah mu matan sai ba Allah ba da mu kuma mu da sun muka ji mu da Allah mu da wani abu da yake da ne da shi wanda ba hari da shi wanda da kawai shi na wani aiki Allah mun to da ke da fada ma Allah mun mun san ba mu isa ba amma mun ba wajen ka ta ila alimata Allah mun mun san ba mu kai mana ba amma mun san ita ta isa alimata Allah ya ka da sunan ta dan da ka da sunan ta Allah ka kuma abin da muke wato da abin da muke so da samu abin da ma mun da to akan wannan Allah da ba mu san yawa da barka da amfani Allah ka ba mu san yawa da barka da amfani Allah ka dauke mu da kunci Allah ka raba mu da kunci Allah ka Allah ka raba mu da kunci da cikin talauci Allah ka raba mu da kunci da cikin talauci Allah ka tafi da kare maka sahara da dana Allah ka biya bukatu Allah ka biya bukatu Allah ka biya bukatu Allah ka biya bukatu Allah ka kowa da kowa shi Allah ka zama Allah ka raba kunye da Allah ka raba kunye da Allah ka raba kunye da ba mu da wanda za mu tsaya gaban shi a wani daidai mun tawassuli da littafin albarka ya ba an ne mazalama mun yi hakama kuma da bayani da mu da kuke da ba da madasa Allah ta nazo da ya ubangiji ka ce mu kiyo ya ubangiji ka ce mu kiyo ya ubangiji ka ce mu kiyo da bayan ta zulfa kuma da bukatu Allah ya biya bukatu Allah ya biya bukatu ya sai da Fatima adarkina ya sai da sana Fatima adarkina ya sai da sana Fatima adarkina ya sai da sana Fatima adarkina ya sai da sana Fatima adarkina ya أنفسنا فاجرنا أجرنا يا ليتنا فاجرنا أجرنا بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ta tsere sai da malama Allah ta tsere sai da malama Allah ta tsere sai da lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da faruwar arziki Allah ta daga musulmai da musulunci Allah ta karya kafirai da kafirci Allah ka ba mu cikakken lafiya da zaman lafiya Allah wannan ya ce da faruwa Allah ta zai da fadama Allah ta dauke mana Allah ta dauke mana shi duk lokacin ka da zai da fadama Allah ta dauke mana shi Allah ku tura da Allah ne ku ne da Allah ban da zai da fadama Allah ka bamu duka alkhairi Allah da mana karanci da zai da fadama Allah da mana karanci da zai da fadama Allah da mana karanci da zai da fadama Allah da mana karanci da zai da fadama Allah da mana karanci da zai da fadama Allah da mana karanci da zai da fadama Allah da mana karanci kara mu da girma mu da biya bukatun mu ka ba mu duk abin da muke da kuma kara mana kan ma abin da ba mu san shi ba amma kai ka dan sai da fadin ma Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ba da mu ba Allah ba da mu ba dan daraja sai da fadin ma dan ya kan sai da fadin ma dan ne da sai da fadin ma dan ba da sai da fadin ma Allah ya da ban ba da sai da fadin ma dan ma ne da sai da fadin ma la ilaha illallah muhammadur rasulullah صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد القاسم لما وفرق القاسم لما سبقنا Subhanallahi wa bihamdihi